إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar sha biyu ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 24 ga watan april shekarar miladiya 2021 wannan shine kasat na biyar cikin jirangiyar kasusuwa na karatun littafin tashabbuhul khasis bi ahli khamis fi radd tashabbuhi bil mushrikin ولفر الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عثمان الذهبي الله أبنجي جغافة تامسا إمام الذهبي يارس شكرا تدري بكو إنيدا أربعين دا تقوس باين هجر رمضان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wannan dan karamin littafi nashi yana karantar da mu ne ka'idar musulunci game da alwala'u wal bara da kuma koyi da shari'a ta yi akan hani da shari'a ta yi game da koyi da kafirai kamar ka ce wato khulasa ce ta littafin malaminsa al'imamu shekul islami ibn taimiyya wato littafin iktida usratul mustaqim mukhalafata ashabul jahim Allah ya saka musta alkhairi gaba da su za mu tashi a inda mala yake cewa wa ruya an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu qala man intahara sahiba bid'atin mala Allahu qalbahu imanan wa amna ya ce kuma an ma ruwaito daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa wanda dai ya kyari wanda ya nuna kyara ga wani ɗan bid'a to Allah subhanahu wata'ala zai cika zuciyar wannan bawan Allah da imani da kuma aminci wannan riwaya ce a cikin littafin hilyatul auliya da da abin nan zammul hawa ta abu ismail al-harabi sai dai isnadin ta da'ifi ne kwarai da gaske haka nan ya ce wa anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce man ahana sahiba bid'atin amanahu Allah min al-fazl al-akbar wanda duk ya wulakanta dan bid'a to Allah subhanahu wata'ala zai amintar da wannan mutumi daga tashin hankalin nan mafi girma shine tashin hankalin tashin alkiyama Allah ka tsare wannan cikon hadisin can ne da ya gabata duka hadisi ne guda daya yace wa hadhihi atharun mashhura hadisai da suka zo akan bayani akan falalar nuna kyama ga dan bid'a yace hadisai ne shahararru in yana nufin shahara ta fuskar malamai sun san su to wannan za a iya karba amma yana nufin shahara ta fuskar inganci babu shakka galibin su ba su inganta ba kamar da mai tarike yake cewa anna laha shuhra ta ina ma za su samu wannan shahara ومن التشبه بالنصارى ما يفعله جهلة أهل بعلبك والبقاع daga cikin wato koyi da kafirai akwai wani abu da jahilai a ƙasar ba'alabak yanzu tana cikin ƙasar lubnan kenan wal biqa dukkanin su garuruwa ne a lubnan abinda suke yi na min iqadi an-niran lailata eid salim na kunna wuta su dinga kunna fitillu a daren da za a yi idin kirsimeti fil kurumi a je a kunna wuta a gonar inabi alkurum shi ne inabi gonarsa sai a shiga cikin gonar inabi a yi ta kunna fitilu wa haza aidan minal jihari bi shi'arin nasara har ila yau malam ya ce babu shakka wannan ma hanya ce ta bayyana addinin kirista qubhan li fa'ilihi Allah wadaran mai aikata irin abin da zai zama bayyana ne bayyanawa ce ga addinin Kirista a cikin kasashen musulmai wa min zalika iqadun niran lailatal milad daga cikin abin da yake barna wanda musulmai suke yi a lokacin bukukuwan arna shine kunna fitillu lailatal milad a daren ainihin wato da ake cewa an haifa annabi Isa wa shira'ish shumur da siyo a kendira kendir na wuta wattausi'a da yalwata abinci yin abincin sallah wattaladhdhu bil halwa da kuma aitashan sweet da minti wal da 'ya'yan itatuwa wa izharu sururi da bayyana farin ciki wal haraj da kuma yin biki kaman hawan sallah ko guje-guje da ababen hawa ko makamantansu ko zuwa wuraren wasanni duk waɗannan abubuwa da ake yi malam yace ababen kyama ne wa iqa'il musah lihina da kuma bayar da kyaututtuka bayar da kyaututtuka ga al-musah lihina ya ce ka za ƙara'atuwa ji Ali Hassan ya ce haka na karanta shi da al-musah lihina walam adri wajha ya ce amma na kasa gane mai kalmar take nufi wala allal murada min ha'ula'ikan ladina yarfa'una aswatun ya ce watakila ya zama abinda kalmar take nufi shine waɗannan da ke ɗaga muryarsu bi zikiri hadihin a ayat suna ambaton waɗannan bukukuwa tadkiran linnasi wa ilaman lahum suna yin sankira suna tunawa mutane kamar irin abinda yake na tunawa mutane lokacin sahur kaga da ko ta al'ada wanda zaka ga wani sai ta yawo anguwa anguwa yana ihu cewa a tashi ka a makara to su ma haka idan gari ya waye ko ana gobe bikin kirsimeti za a samu wani sankira ya dinga bi lungu lungu yana tuna mutane cewa to gobe fa akwai buki akwai sallah akwai kaza akwai kaza da irin waɗannan nau'o'in bidiyoyin yace to wataƙila shine abin da ake nufi a nan idu wala da fi ma'ajimin lugha domin ya zo a cikin littattafai na kamus cewa sahila fulanun sahlan kana fi sautihi buhha wani an cin aka ce sahila yayi haniniya ko yayi ƙara to wato yana da murya mai ƙarfi kenan yana daga ta wahiya natija galiban min raf'is sauti wannan ƙaran yakan zo ne galibi daga daga murya wallahu a'lam malam yace fa inna fi ihya'i fa inna fi ihya'i hadhihi a a fa inna fi ihya'i fa inna fi hadha ihya'an lidin salibi wa ihdathi idi a cikin wannan akwai daga daraja da kuma raya addinin coci addinin cross wa idafi aidihim da kuma bayyana bikinsu wa musharakatal mushrikina da kuma yin tarayya da mushrikai a cikin addininsu wa tashabbuhan bidallina da kuma yin kamantakekeniya da batattu wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama alhalin mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu wanda duk yayi kama da wasu mutane to ya zama ɗaya daga cikin su wannan hadisi malam ya tafa ɗayan shi yana ta maimaitawa saboda muhimmancin shi a wannan babi nuni abin da yake cikin sa na tsoratar da musulmi akan kai yaje yana kama da wasu mutane waɗanda ba irinsa ba wannan mutanen sawa'un zuriyan kafirai ne ko fasikai ko mushrikai ko ƴan bid'a ko duk wasu wanda suke kan wata harka ta bata to ana tsoratar da shi daga ya kama da su sannan kuma ana jan hankalin musulmi akan yayi kama yayi kokari ya kama da mutanen kirki fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbaha bil kirami falah to akwai abubuwan da malamai suka ambata game da wannan hadisi mu ambaci wasu a baya ga wasu 'yan takaitattun abubuwa da malamai suke kokarin fitarwa ila yau game da shi shine ta fuskar kokarin gane wai me ke sa musulmi yayi kama da kafirai menene asba da suke jawo musulmi ya bar tafarkin shi na musulunci ya bar al'adarsa ya bar irin ɗabi'arsa da aka sani ta alkhairi ta kirki ta nagarta ta ibada ta imani ya je yana kama da kafirai me ke sa me ke sa haka malamai masu bincike sun lissafa asbabu da dama daga cikin muhimmansu akwai na farko shine aljahalul mutlaq bid-din aqidatan wa fiqhan tsabaragen jahilci na rashin sanin addinin musulunci rashin sanin aqidan musulunci rashin sanin fiqhun musulunci rashin sanin hukunce-hukuncen musulunci shi zai ja musulmi ya jera kama da arna shine abu na farko sannan na biyu kuma suka ce akwai alil bihar bi hadaratil kuffar shine bi hadaratil gharbi wal kuffar kasancewar yadda musulmai suke ganin abinda ake ce ma western civilization yana birge su in biha yana ba su sha'awa suna kallon shi a matsayin wani abin a ɗaga ido a kalla cewa kai ai kafiran nan sun ci gaba ba sun yi ƙere-ƙere da gine-gine sun kafa masana'antu tattalin arziki kimiyya da fasaha binciken ilimi noma da kiwo abin nan kiwon lafiya komai ana ganin sun kai matuƙa a kan shi sai wannan ya dinga birgin musulmai manyanmu da yaranmu domin akwai ma shugabannin ƙasashen musulmai da suke faɗan haka ƙarara akwai shugaban ƙasar misira wanda ya jawabi ya faɗa cewa daga cikin ajandar shi ta shugabanci daga cikin manufashi akwai yana so a ƙarshen al'amari an tasbaha misru juz'an min urubba yana so sai an wayi gari misra ta zama wani sashi na ƙarshen turawa ta wajen al'adu haka suka faɗa a abin nan a turkiya ba hakan ka je al-maghribul arabi tunisia morocco algeria haka za ga irin waɗannan hasali yanzu a ƙasar morocco da algeria za ka iya yawo kana kashe kuɗin euro ba sai ka nemi dinar na ƙasar ba duk inda ka je ka bada kuɗin ƙasar turai za a karɓa kamar shi ne kuɗinsu kuma duk wanda ka gani in dai ba multazimi ba kama abinda muke cima ustazai mu to ba za ka gan shi da shiga ta musulmai ba za ka gan shi ne da necktie da coat da sauransu da suits kowa haka yake shiga saboda ganin falalar turawa a kanmu Allah shi kyauta sannan al'istimar asali shi ne wato mulkin mallaka da ya auku mulkin mallaka colonization da ya auku a cikin ƙarni biyu da suka wuce wanda turawa suka zauna musamman ƙasashen turawa ingila da faransa da jamus da spain da portugal da makamantansu suka zauna suka yi wani mitin na musamman suka shirya shiri na musamman na cewa za su mamaye duniyar musulunci afirka da asiya da gabas ta tsakiya suka rarraba wa kansu kasashen cewa ke ingila ki rike gari kaza da gari kaza da gari kaza ke kuma faransa wuri kaza da wuri kaza na ke suka yi rabon gadon duniyar musulunci wa junansu a wani taro shaharai da aka sani da suna berlin international conference a 1940 tun daga wannan asuri a 1814 na manta tarihi ba dai 1914 ba ne 1914 sanda aka raba najeriya ne ku na manta 18 menene can dai wani karni can baya to aka yi wannan taron a wurin a kasar jamus a berlin suka raba gadon kasashen musulmai shi ne fa suka zo suka yi mana wannan mulkin mallakan da har yanzu ba mu yanci daga gare shi dama kuma mulkin mallakan ya zo da manufa guda biyu muhimmai manufar ita ce yaɗa al'adun turawa da kuma yaɗa addinin kiristanci wannan su ne manufofi muhimmai duk abin da ba wannan ba to manufa ce ta biyu kawai misali satan ma'adanai da kwashe arzikin mutane tunda akwai inda suka je ma inda babu ba su samu halin satar ma'adanan ba amma dai duk inda suka je sai da suka kai addinin kirista abun mamaki kuma a sanda suka kai addinin kiristan nan su sun daina mayin shi ba sa yin kiristancin ba tunda sun riga sun mai tawaye tun da suka kafa secularism amma suka kawo addinin kirista da haka za ka ga a nan ƙasashenmu na yammacin afirka duk inda suka ce abinda suke fara ginawa shi ne coci kafin su gina makaranta za su gina coci hasali ma makarantar sai dai ta zama wani sashe ne na cocin kuma duk inda suka ɗibi mutane suka kai su wani waje sai an shigar da su kiristanci sannan a koya musu karatun boko da haka za ka ga makarantun mishan ake cewa makarantun koyar da ilimin sana'ar likitanci ko nursing ko noma zaka ga duk a cikin coci ake su kai hatta nomenclature sunayen makarantun da mukaman masu kula da makarantun duka sunan cocin in ka ji an ce deal sunan mukami ne a coci in ka ji an ce seminar sunan wani activity ne a coci duka waɗannan abubuwan komai haka aka yi shi kuma har yanzu ba a iya raba su da coci ba wannan rigar da ake sakawa academic gown rigar coci ce kowa ya sani so wannan wannan algazul fikri din da suka kawo wannan abin nan istimar da suka kawo shi shine tasiri wajen canza tunanin mutane abu na gaba shine kuma algazul fikri wato yaƙar tunanin mutane mental o an yaƙi tunanin al'umma gabaki ɗaya ta hanyar kafofin sadarwa ta hanyar ayyukan da ake ce ma ayyukan jin kai ta hanyar karantarwa ta hanyar yaƙe-yaƙe ta hanyar alaƙoƙi na ƙasa da ƙasa wannan alaƙa ta international relation and diplomacy ko a makamantansu za su su kafa su kafa embassy a ƙasar su ce wannan embassy yana da cultural attache yana da wani wato mulhaf al-thaqafi wani bangare wanda aikin shi kawai shine yaɗa al'adunsu yanzu kamar faransa faransa tana da mashruki na yaɗa yaren faransanci a duniya wanda kowane bafaranshe sai ya biya haraji akan wannan cikin harajin da yake biya kuma ba sa wasa da wannan abin gaba kida da ka baka ga duk inda faransanci ya samu shiga baya barin wajen za su iyayen su inda za ka kafa makaranta ka tafi embasin faransa ka kai musu takardu cewa kana da makaranta kuma kana so ka karantar da faransanci a makarantar su baka taimako duk taimakon da baka tsammani za su baka za su iya baka malamai masu karantar da faransanci za su iya biyan albashinsu za su iya su ɗauki malaman su kai su faransa a yi musu training za su iya baka mota ta ɗauko ɗalibai za su iya gina maka library za su iya gina maka language laboratory duk abin da baka tsammani za su yi maka dan dai kawai a samu koda ɗalibi uku ne suna ɗaukan faransanci a matsayin foreign language za su iya zuwa jami'a su kafa mata santa ta research da karatun faransanci aikin da suke kenan kawai saboda sun san cewa duk wanda ya ji yaransu to ya zama ɗaya daga cikinsu to haka dukkanin kasashen suka kafa waɗannan irin tsare-tsare ingila ta kafa commonwealth ƙungiyar ƙasashe ne na ingila wanda ci gaba da wanzar da al'adunsu da haka algazul fikiri bai gushe ba hasali ma duka sauran waɗancan abubuwan za ka iya cewa su kansu juz'i ne na algazul fikiri domin dai muna ganin irin tasirin da ilam ai wato bin nan hanyoyin sadarwa suke da shi a kanmu tashoshin nan tun ana yin na turanci ha an zo ana yin su da hausa tashoshin da suke shagaltar da mutane tashoshin da suke yada al'adun kafirai sannan a a tun ana yin abubuwan daga can kasashen su an zuwa kasashen ku aiki tun masu yada labaran da masu yin shirye-shiryen turawa ne jajayen fata yanzu bakaki ne su da haka hanyoyin sadarwa da irin shirye-shiryen da suke wasanni fina-finai ƙoƙarin rawaje ɓarna abin da an san ɓarna ne amma a ta nuna wa mutane shi a matsayin abin alheri har su yadda wannan shi ne aikin kafafen haɗa labarai sannan tashwihul haq abin da aka san gaskiya ne a yi ta kyararsa ana kyararsa har ku ga cewa ba gaskiya ba ne yanzu ji irin yadda aka canza wa jihadi ma'ana gaba da har mu musulmi muna kyamar shi jihadi wanda shine annabi yace zirwatu sanamil islam amma ilam al-gharbi ya canza mishi wato ma'ana ya canza concept din har mu musulmai yanzu muna kyamar jihadi duk abu wanda yake mai kyau ne addinin an canza mai ma'ana haihuwa an canza mata ma'ana ta zama yanzu haihuwa ta zama liability maimakon blessing ne daga Allah maimakon baiwa ce daga Allah ana ganin ta liability zina da caca da shan giya da riba abubuwan da suke ababen kyama a musulunci a hankali a hankali an canza musu mafhum ana ganin to ai ba komai bane kawai ra'ayi ne mafi karancin abin da za ka kalla kenan ka cewa to ai ra'ayi ne to duk wannan aikin ilimi da kuma ta'alim wannan karatun boko da aka cakuɗa shi da barna mai yawa a cikinsa duk waɗannan an yi amfani da su wajen yaƙan tunaninmu har wani daga cikin malamai yake cewa wannan abin algazul fikri baya jin cewa akwai wani musulmi ƙwaya ɗaya da ya tsira daga gare shi babu wani musulmi ƙwaya ɗaya da ya tsira daga annoban yaƙin tunani sai dai kawai kowa gwargwadon shige musu da yayi gwargwadon nisantan tafarkin addini da ya yi gwargwadon jahilcinsa gwargwadon abin da zai ɗiba na yaƙar tunanin shi da aka yi amma babu wani musulmi da za a ce wai is immune ya tsira yana da rigakafi da ta tsaye shi daga yaƙar tunanin shi babu wani musulmi yanzu a duniya kalla da kyau ka gani tun daga yara ƙanana har zuwa manya tun daga jahilai har zuwa malamai tun daga masana har zuwa sauran mutanen gari tun daga attajirai da talakawa sarakuna da masu mulki kowa zaka ga yana da wani rabo na irin abin da ya kwasa da irin yadda aka yaƙi tunaninsa wani a harshe wani a sutura wani a tunani wani a abinci wani a irin yadda ke kallon rayuwa wani a salon gudanar da al'amuran shugabancinsa kowa ne za ka ga da irin abin da ya ɗiba na abin nan na salon turawa kafirai bai sani ba wani ma ba a ma sani ba ba a san ko an ɗiba ba sai dai kawai ana yi to wannan shi sa ya fi komai haɗari kuma har yanzu nasara ba su gushe ba wannan abin suke yi mana suka ce haɗila yau kuma daga cikin abin da suka ja aka samu yaɗuwar kwaikwayo da kafirai akwai ihmalul walidai da tarbiyatul aulad yadda iyaye suke wasa da tarbiyyar yayansu an bar mun ambaci wannan a baya game da wato ka'ida game da ayan ku anfusakum wa ahlikum nara iyaye galibi yanzu sun ba ƴaƴan su suke gaya musu abin da za da abin da ƴaƴa suke so shi yake ba a so su ji haushi ba a so su ji damuwa ba a so su yi kuka da haka duk abin da suke so abin da kai uban ka san fa bai dace ba amma ka za ka haƙura ka ce to shikenan ya haka iya zamani ne haka za a bar ƴaƴa su ta yin abin da suka gara yanzu za ka ga misali in ka je birane za ka tarar da ƴaƴa mata ‘yan mata suna yawo a gari tsirara suna rike da manya-manyan wayoyi suna zuwa inda suka ga dama da tunanin aiwai su adults ne rashidun ne undergraduates ne an turo su university wata an ba ta mota hawa tana yawo da ita tana da yancin ta fita daga hostel din shi tunda ta ga dama ta je da ta ga dama kai wata ma idan ta bunƙasa ma ba ta kwana a hostel da makaranta aje ta kama gida ne wanda mai tsada a wurin da babu wanda ya isa ya ce mata bari ko yi kaza ta ta yin abin da ta gada ma sai ga kamar ba 'yan musulmi ba ce kuma duka mai take yi al'adun kafirai da irin tunaninsu wai an waye kuma babanta ba yana da kishin ta bai so ta yi wannan abu amma ya san cewa 'yancin da ya bata zai kai ta ga yin wannan abu amma ya kasa ya kasa ɗaukar mataki da zai zo kuma ya ganta suna yin wannan barnan to kawai sai dai ya ji damuwa a ran shi ba zai iya hana ta ba saboda yana tsoron kata ce kata mai tawaye kata nuna cewa ita an matsa mata to irin waɗannan suna nan da yawa a cikin mutane sannan a albi'a wa rufaka iso environment da muke rayuwa wanda yake abin da ake cewa cosmopolitan wanda an cakuɗa tsakanin musulmai da arna an cakuɗa al'adu iri daban-daban da kuma abokai na banza yanzu babu yadda za a yi mutum ya taso a cikin environment irin waɗannan da ga gidan musulmi ga na kirista ga masallacin musulmi ga coci ga kasuwar sai da abin arziki ga wurin da ake sai da abin banza ka ce wannan ba zai tasiri akan tunanin mutane ne mafi karanci shine za ka gaba ka ganin munin barna za ta wayi girta na makawai kamar normal abu ne kake kallo to wannan ya taimaka shi ma wajen ainihin wato yada koyi da kafirai sai kuma wani abu da muka ambata ran nan shi ma sun ambace shi shine at-tahaddus bi lugatil kuffari wal i'timadu alaiha wa tahmish lugatil arabiyya magana da yaren kafirai da dogara da yaren kafirai a matsayin madogara ta ayyukanmu na yau da kullum ayyukan ofis ayyukan karantarwa da ilimi bincike ayyukan ayyuka a kotu sannan kuma da gangan an mai da harshen larabci ya zama a bencin baya ta hamish a mai da shi ƙasa a mai da shi baya saboda harshe kamar da muka ji daga ibn timiya yana daga cikin abu mafi girma da ke alamta al'adarku to duk sanda kake mai da naka harshen baya ka ɗauko wani harshe ka sa shi gaba to ana nan ana nan wannan harshen zai cinye ba wai harshen ka ba kadai zai cinye hatta huwiyarka hatta al'adarka mu kalli waƙi jama'a yanzu mutanen da ake ce ma hausawa a wannan yankin namu fiye da kashi hamsin ɗinsu ba hausawa ba ne in za a ba asalin jini da dangantaka amma ka bi yare duka sun zama hausawa me yasa saboda sun ɗauki hausa suna ta magana da ita sun bai yararkar su ake fulani da nufawa da kare-kare da angas da kowa da ke zaune a arewa ɗinnan ka ɗauka na ce arewa ɗina nufin tun daga neja har maiduguri ko tun daga ainihin wato yola har sokoto wannan yankin gaba ɗaya da hausa ta galaba akan kusan kowane yare to ba yaren ba al'adun hausawa da shiga hausawa da yadda cewa mun zama hausawa ya yi galaba akan kowa amma stage one shine magana da yaren kaga wannan waƙi ne da muke rayuwa yanzu mafi yawan muna muna kilimin cewa muna da wasu yarurruka amma ƙarya ne sunan mu hausawa suturan mu ta hausawa ce abincin mu na hausawa ne komai namu kai hasali ma hatta fulani da da su da hausawa ba sa zama wuri ɗaya sunan su hausa fulani dan dai a dan kara su haka ya zama suna da dan sauran wato wani abu na yanci su ma duk wanda kaza an ce hausa fulani bai ji fulatancin hausa yake ji idan yana ji fulani ko za a ce mishi wato hausa a yare amma kama a fulani sai a ce mishi hausa stroke fulani to irin wannan abun shine zai faru da mutane in sun ci gaba da magana da yaren da yake na kafirai tsawon ingilishi ne ko french ne ko portuguese ne ko spanish ko dutch je ka waɗancan ƙasashen ka gani morocco murtaniya da makamantansu ka je ka ga yadda faransanci ya galabaice su gara munan har yanzu da ɗan saura saboda har yanzu akwai inda ka je kai magana turanci za ce maka kai kaji mu dai wa feliki har yanzu akwai masu jan haushin yara je ka Kano ka gani a Kano ka je yanzu akwai inda kana zuwa musu turanci wallahi sai ne dalla mamaki ci mu zaka wa mu zaka wa rashin kunya kai koda gaishe da mutum kai kace mishi good morning zai ce shi bai san good morning ba ma'ana har yanzu yana son zatiyarsa to wannan daidai ne jama'a amma irin wannan abin da ake yanzu a irin birane Kaduna bauchi da makamantansu da abuja malami ya za tafsiri da hausa amma saboda fele yake za a rubuta mai tambaya wasu rubuta da turanci mai rubuta tambaya fa kuma yana jin hausa amma saboda tsabar barikanci ya mamanta ya ake rubutu da hausa wallahi kuma ba zai iya bane akwai mutane da dama wallahi ba za su iya jawabin minti goma sha biyar da hausa ba wallahi ga sunan farfesoshi a cikin university kuma hausawa ne amma saboda tsabaragen sabo da ingilishi ba za su yi maka magana da hausa ba sun manta hausa ga baki daya in za su yi kuma sun dinga lalube kenan na za su samu kalmomi to waɗannan yanzu 'ya'yansu da jikokinsu ko za su zama turawa ne ko ina fata mun gane wannan to wannan sa da gaskiya wanda malamai suka lissafa a matsayin asba da suka jawo mutane suka nutsu suka yi nutso suka yi ninkaya cikin kogin koyi da kafirai Allah ka tsare malam ya ci gaba da cewa ila kam tahrum ifa ya miskinu aina tadhhabu bi aqlika ya kai miskini ina hankalinka yaje kake bin kafirai ila kam tahrubu min mutaba'ati sunnati nabiyyika muhammadin sallallahu alaihi wasallama ila shi'ari adaika har yaushe ne zaka ci gaba da gudu kana barin koyi da sallar manzanka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kana zuwa kana koyi da ɗabi'a kafirai me kun kai koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka samu ka tsira ila kam har zuwa wani lokaci ne hadhihi nufra min suluki sirati almustaqim yaushe ne zaka daina guje ma tafarki madaidaici ila sabili shayatin ad-dallin kana tabin tafarkin shedanu batatu in ta'abbatta sharatta fil ibadati sai a ganka in ma kana zo ka zo kana ibada to kana yi hankalinka baya kan ibada kana da yin sallar amma hankalinka bai kawo abin da kake wa tasallalta liwadan yaminan wa yasara ko kuma ka silale ka gudu daga gun ibada ba a ma gama ba kana kana ta guduwa kana kana kana wasa da ibada wa in salakta fil ilmi idan ka shiga harkar neman ilimi kuma da fil hiyali war rukhas zaka fara neman dabaru ne alhila war rukhas da kuma rangwame wa qultu ana inna nuqallidu al'imma wa qulta sai ka dinga cewa inna nuqallidu al'imma eh ai muna koyi ne da malamai ma'ana kamar yadda ya faɗa kasa gashi ne yace alhiyalu jam'u hila wa hiya ma yutalattafu bihi lidaf'i makruhin aw jalbil majlub hila ita ce dabara wadda ake yin ta dan a tunkuda wani abin kyama ko a jawo wani amfani kamar yadda yake cikin zafin anisul fuqaha wato mazhabin hanafiya musamman shine aka sani da ka'idoji na dabaru wanda za su dinga kawo abin da za su samu kansu mafita akan matsaloli duk matsalar da ka shiga ka ci riba ka yi saki kana so ka yi kome ka yi zahari ka rasa yadda za ka yi duwar abu da ka shiga na matsala to sai hanafiya su ce za a samu maka mafita za a samu maka mafita kamar yadda suka aka taɓa faruwa da wani sarki a cikin sarakuna abbasiya ina jin abu ja'far mansur wanda ya ce wata matar shi ya yi fushi ya ce wata matar shi in ta kwana a inda yake mulki to ya sake ta yau in kika kwana a cikin mulki na to ya sake ta bayan ya faɗi wannan magana kuma sai hankalin shi ya dawo jikin shi ya ga cewa akwai matsala saboda daula tana da faɗi babu inda za ta je gabas ko yamma kudu ko arewa daga bagadaza ta fita daga inda mulkin shi yake sai an yi kamar tafiyar kwana uku akalla sai ta neman malamai ya za a yi a taimaka mishi aka zo gun abu hanifa abu hanifa ya ce ba kuma ita shiga masallaci ta kwana sau da masallaci bai cikin mulkin ka to kaga irin wannan suna yake ce mahila dabaru gashi ne yanzu mutane suna san irin waɗannan dabarun a ba su hila wanda za ta halasta musu riba an san bashi da ruwa a ce ai sunan shi kaza ai in ba an sa ba arna za su karbe ai kaza ai kaza da mata masu san a basu dabarun da za su hana su yin azumi ko da za su iya su dai su dai ciyar amma kaga ba za ka ba su taba ka tambaya akan sallah ba cewa ta ga jini ta ga ya dauke bata sani ba ta yi kaza ta yi sallah ko ba ta yi ba tunda sallah babu ramuwa babu ruwanta amma tunda azumi akwai ramuwa kullum za ka ji tambaya akai ana neman dabaru hila ko mun gane haka mutum yayi saki ko yayi wata magana da take dauka hukuncin saki zai ta kawo yadda za a yi abin nan da kuma ar-rukhas wato ababe masu saukin kana so kaga bayani akan hila da dalilai akan haramcinta sai kuma littafin ilamul muwaqqi'ina na ibnu qayyim mujalladi na uku da kuma na hudu ita kuma rukhsa shine wato asalin abin da ake ba mutum na uzuri wanda zai sa a sauke mishi wani nauyi na shara shine rukhsa kaman abin da ke halasta wa mutum yin kasu tafiya ke abin da ke halasta wa mutum shan azumi rashin lafiya ko tafiya da ma'ila yau abin da ke halasta wa mutum cin mushe shine al-iqrar to wannan sune ar-rukhas to akwai mutane masu tatabbu'u ar-rukhas shine malamai suke cewa wanda diye biye ma rukhas na malamai to zai hada sharri daban-daban amma kuma malamin za su baka rukhsa akan abin da kai ma ka san ba daidai bane kuma ko sun baka wannan ruksan bai halasta haram yana nan a wurin Allah a matsayin haram yace to sai kaga mutum in ma ya ce zai ba harka ilimi ne to yana bin ina ne zai samu sauki kawai da an yi magana sai ce ai muna koyi ne da malamai wa in dakhalta fi tijarati wal bai'i ihtalta fil mu'amalati ribawiyya bi kulli tariq idan kuma ya shiga harkar kasuwanci to zaka ga zai iya dabara ya ga cewa ya shiga cikin mu'amala ta riba ya shiga cikin mu'amala ta riba bi kulli tariqin da duk wata hanya da zai iya wa aksartal halifa alladhi yahrumu ala tajiri fi'lu ya kuma dinga yawaita rantsarantse wanda ya haramta ga dan kasuwa yin rantsuwa din kama na ha anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma da annabi ya hana haisu ya kudu da yake cewa iyyakum wa kasratal hilfi indal bai'i ina hana ku yawaita rantsuwa a wurin kasuwanci fa innahu yunfiqu rantsuwar za ta siyar maka da kayanka thumma yamhaqu amma kuma ta shaƙe albarka can da yace inna nuqallidu al-a'imma shi Ali Hassan yayi ta'aliki a kasa da yake cewa wattaqalidu mazmumun ka dinga koyi da wani malami ka saki koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wani abu ne da malamai suka ce abin kyama ne zammahul a'immatu wal ulama'u ala maril usul malamai da limaman musulunci sun yi Allah wadare da wanda zai ce ya makala addinin shi da wani malami ya saki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanzur tafsir al qawli fihi fil mu'ammil fi radd ala ila al amr al awwal littafin Abu Shama wanda yake cewa yana so ne ya maida mutane zuwa ga wato hanya madidiciya hanyar farko da kuma bid'atu ta'assubil madhhabi na malam Muhammad Eid Abbasi kana Allahu lahu Allah ya taimake shi to wannan kuma da yace batu akan al-mu'amalar ribawiyya yace wa hadha amrun nushahiduhu al-yawma haqiqatan waqi'iyatan ala kubra al-mustawiyat al'amarin dabaru na cin riba wani abu ne da muke kallon shi yanzu gashi nan yana faruwa keke da keke a bisa mataki mafi girma fanara ba'dul bunuki tabhasu ar-rukhasi ba'dul madahibi mimma la dalila alayhi sai kaga bankuna da ake cewa bankunan musulunci suna binciken ina ne za a samu wani sassauci da malamai suka yi game da wata mas'ala da take riba sai su dauki wannan ka'idar fata'khuduhu li tahulla makanan rafi'an min mu'amalati hadha banki bismi shar domin a ci gaba da wannan abu alal misali yanzu akwai malaman da suke ganin cewa riba ribal nasi'a ita ce wanda aka haramta tahrimul maqasid amma ribal fadli an haramta shi ne tahrimul wasa'i to duk abin da kuma yake an haramta shi ne tahrimul wasa'i to yana da sauki a halasta shi akwai haja amma tahrimul maqasid babu yadda za a iya zama halal haras in ba an zama cikin wani kunci ba ma'ana irin shirka zina shan giya ƙarya waɗannan da ire-irensu an haramta su ne don ƙashin kansu don su kansu munanan abubuwa da kisan kai to wannan shi ake ce ma taharimul maqasid akwai kuma taharimul wasa'il abinda aka haramta shi saboda zai ja zuwa ga wani wanda yake an haramta shi don ƙashin kanshi alal misali gaba tsakanin musulmai an haramta ta ne taharimul maqasid to akwai abinda zai iya jan gaba zuwa ga zai iya ja mutane zuwa ga gaba shi ma sai aka haramta shi kamar gulma da annamimanci da taurin bashi da sa ido duk ba haramun bane waɗannan abubuwan amma an haramta su ne saboda in kana yin su tsakaninka da 'yan uwanka musulmai za ku dinga gaba ba ita asalin gulma ba dan kashin kanta aka haramta ta ba dan abin take jawowa na zinubi da gaba tsakanin musulmai an haramta an-nazaru ila al-ajnabiyya amma ana iya a halasta idan za a ba da shida ko idan za a nemi aure to haka wancan ma akwai inda gulma ke iya halasta saboda tahrimul wasai ne na akwai maslaha sai ya halasta to sai suka ce riban nasi'a shine aka haramta shi tahrimul maqasid amma ribal fadli to tahrimul wasai me yasa suka ce saboda ai shi ribal fadli dama tunda za a baka bashin za a gaya maka cewa to fa zaka ƙara kaza da yaddakka amma riban nasi'a za a yi maka dabara ne a baka kudin da an san ba za ka iya biyan sa akan kari ba lokaci na karuwa lissafi na karuwa ina abinda IMF take yi ma kasashe masu tasowa ne a dankara musu bashi ba yadda suka iya riban nasi'a to wannan kaga akwai zalunci akwai malaman kuma da suke ganin a riba haramcinta ya shafi mai karɓa ne amma mai bayarwa to wannan mutsari ne ba yanda iya kaga wannan ma hila ce kawai domin Allah ya annabi hukunci ne ɗaya gare su ya ce akilahu wa mukilahu wa katibahu duk ya tsine musu albarka ko to sai kaga hukumomi na financial institution sai su dinga laluba malamai da za su gaya musu irin wannan hukuncen hukuncen shikenan sai su ce ai ba komai ai akwai ma malaman da suka halasta shikenan kawai abin da za a ce akwai malaman da suka halasta kamar yadda yake faruwa a aikace da kuma yadda mutane ma'ana suka ɗauka wai bashi hanyoyin arziki ce shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam kullun addu'a yake cikin tahiyarsa yana Allah ka tsare ni daga bashi Allah ka tsare ni daga abin da zai ja ci bashi Aisha take cewa wai me yasa kake ta magana akan bashi ya ka hada shi da abin nan Allah mai ne a'udhu bika min azabi jahannama wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masih dajjal wa a'udhu bika min al ma'asami wal magrami ka hada shi da sharrin wuta sharrin dujal sharrin kaza sai annabi ya ce saboda innar rajula dan shi mutum idan ya ci bashi wa'ada fa akhlafa zai dinga alƙawari yana kariya yana karyawa wa takallama fa kadiba zai dinga magana yana kariya annabi ya ga mata kai shi sai yake jin tsoron bashi amma yanzu ko mutane ana nuna musu bashi wata hanya ce wani shortcut ne na arziki kuma kowa ya da wannan kaga wannan shi ma mental worry shi ma algadul fikri Allah shi kyauta da haka sai malam anan yake cewa yace da yace iyyakum wa kasratil halifi ina horon ku da yawan rantsuwa ku daina yawan rantsuwa imamu nau yake cewa wannan yana nuni zuwa ga cewa yawan rantsuwa abin kyama ne sawa'un a kasuwanci ne ko ba kasuwanci ba sannan kuma yace za a ƙara izuwa ga yawan rantsuwa a kasuwanci a ƙara da kuma abinda ake ce ma tarwidu sil'a tarwidu sil'a wato zaka sai da abinka kai ta yaban shi kai ta yaban shi har sai ka gamsar da mutane cewa mai kyau ne irin abinda a zamanance ake ce ma ainihin wato aggressive marketing a fannin marketing yanzu akwai akwai dabaru da ake yi na kayan kasuwanci a sa su a surar da mutane ba za su gansu a zahirinsu ba a yi musu talla a nuna cewa abu ne mai kyau sawa'un tallan nan baki da baki ne ko ta kafafen sadarwa wannan ma haramun ne ko alal akalli makruhi ne rawwaja kayan kasuwanci yadda wanda bai niyyar sai ba ma za ka gamsa da shi sai ya siya ko a tare mutum a yi ta nuna mashi alaji ka sai wannan yana da kaza yana da kaza yana da kaza har dai dan dai sai kale ka kawai sai ka siya ba dan kana so to wannan ma makruhi ne da haka zaka duk wannan mai yi wannan kasuwancin ba za ka ga ya samu wani alheri ba haka zaka ga shi kullun cikin wahala saboda Allah zai zare albarka ina fata mun gane al-Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Abu Dharr al-Ghifari Muslim da Tirmidhi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salasatun akwai wasu mutane guda uku la yanzuru Allah ilayhim Allah ba zai kalle su ba yawmal qiyamati wala yuzakkihim wala hum azabun alim annabi ya ce Allah ba zai kalle su ba ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai radadi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin su akwai al-mannan mai yin gori bayan yayi alheri wal musbilu idharahu da mai sakin wandansa yana jan kasa sai ya ce kuma wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib da mai sai da kayan shi ta hanyar rantsuwa ta ƙarya ya rantse da Allah cewa kaza ne alhalin ba haka bane hadisi ne wannan yana cikin sahih muslim haka a cikin riwayar al-Imam Ahmad da Ibn da Baihaqi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innat tujjara humul fujjar ƴan kasuwa da kake ganin su Annabi yace mutanen banza ne sai wani mutum ya maza yace ya Rasulullah alaysa qad qala Allah ta'ala wa ahallallahu al-bai'a yace amma Allah fa ya halasta ciniki ya manzon Allah ya zaka ci musu mutanen banza sai Annabi yace kware ko Allah ya hana ciniki qala bala walakinnahum ya halifuna wa ya asamuna na bice saboda suna rantsarantse kuma suna yin saban Allah a cikin kasuwancinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana da haka ya kai dan kasuwa sai ka kokari kada ka zama daga cikin at-tujjarul fujjar ɗan kasuwa waɗanda suke fajirai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sune waɗanda ba su da tausayi sannan suna yin rantsuwa sannan suna yin duk wani abu na saban Allah a cikin kasuwancinsu wannan hadisin da malai ya kawo aslan shi ma muslim ne ruwaito shi da al-imam an-nasa'i da ibnu maja daga sahabi abu qatada al-ansari wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ko manzon Allah yace fil mutabayi'aini game da masu kasuwanci mutum biyu da mai saye da mai siyarwa yace in sadaqa wa bayyana burika lahumma wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima masu siye da siyarwa in sadaka idan su biyu suka yi gaskiya wato shi mai siyarwa ya gaskiya wajen faɗan farashin kayansa an taya ɗari bakwai karka zo ka ce ai an taya dubu ɗaya haka baka yi gaskiya ba to daga nan albarka ta samu matsala idan farashin shi kaza ne kowa ya sani karka ce a ai an ƙara farashi alaji farashi ba ya tashi ba ga ana ta wahalan mai ba misali to nan ma albarka ya zama babu ƙarya a cikin abin da kake ba na farashin kayanka ko kuma ba original bane farashin bai kamata ya kai haka ba amma sai ka bashi farashin original din ya ainihin faɗi gaskiya wajen farashinsa sannan shi kuma ta ɓangaren mai saye ya faɗi gaskiya wajen cika alkawarin da ya ɗauka kamar zan biya rana kaza ko zan biya an jima ko kuɗina ba su kai ba kaza nake da shi a mun rage sai zama ƙarya yake zai da Allah alaji a mun rage kuɗi na ɗari takwas ne kawai kuma sai zaro dubu ɗaya mata ne suke yin wannan ko fi ta ƙarya a gaban 'yan kasuwa to wannan ma shi yana hana albarkar kasuwanci annabi ya ce in sadaka wa bayyana suka faɗi gaskiyarsu idan abin yana da wani aibi ka faɗi gaskiyarka idan ba za ka ibiya nan take ba ka faɗi gaskiyarka annabi ya ce buri ka lahuma sai Allah ya sanya albarka a cikin kasuwanci albarkan nan kuma ita ce asalin abin nema wa in kazaba idan ko suka yi ƙarya wa katama suka ɓoye aibin abin kasuwancinsu muhiqat barakatu bai'ihima sai Allah ya cire albarkar wannan kasuwanci nasu wannan yana cikin bukhari da muslim da abu dawuda da tirmidhi da al-imamu an-nasai da darimi da kuma at-tabarani a cikin mujamul kabir daga sahabi hakimu dan hizam radiyallahu anhu wannan hadisin kamar yadda ibnu hajar yake faɗa yace zahirin wannan hadisi cewa kowanne a cikin su zai samu albarka da gwargwadon gaskiyar da yi zai samu karancin albarka da gwargwadon ƙaryar da yi dan tayu mai sayan ya gaskiya mai sayarwan ya karya ko mai saye ya koyi mai sayarwa ya bayyana don kalolin da kasuwanci ya zama kamar wani yaƙi kowa so yake ya zama ya cuci ɗaya ya zama shi ya ci riba akan ɗaya ba har mutum ma wani in ya sai abu fata yake ina ma a ce wannan da ya sai mishi bai ci riba komai ba wani zai sai abu sai ya ji shago na gaba ya tambaya in ya ji farashin ya yi ƙasa sai ya dawo musu da kayansu in ya ji ya sama ce alhamdulillahi na cuce su sai ya ruga ya tafi duk irin wannan abubuwan da mutane suke yi ba kyau shi sa kuma a ita kasuwancin babu albarka saboda ba abin abin da shari'a ta ce ibn hazirin ya ce yana iya ɗaukar ma'anar kuma idan ɗaya ya ƙarya ɗayan bai yi ba to shi'umcin ƙaryar da ɗaya ya yi ta shafi ɗayan kuma gani kai da kasiyar kayi ƙarya mai sayan shi bai ƙarya ba ko to amma zunubin da kai zunubi shi ne ko to sai ya shafi albarkar shi wancan da ka sai kaga abin babu albarka in kayan abinci ne aka so yanzu yanzu sun ƙare in sutura ne sawa ɗaya biyu ta mutu idan fili ne kasiya a zo a ce ai takaddun ma na bogi ne ai ta rigima ko menene in abun hawa ne ko waya ce an sace ko ta lalace duk wannan da ke kawo shi shine ƙarya da ke ciki haka ibn azar yake cewa wa ya tamilu an ya'uda shu'umu ahadihima ila al-akhir fi naz'i al-baraka tana iya shu'umcin da ke tare da daya na zulubin da yayi ya koma ka daya sai ya ci gaba da cewa yake cewa wannan yana nuni zuwa ga cewa ita ma duniya ba a samun ta sai da aiki na gari wa anna shu'mal ma'asi yadhhabu bi khairi ad-dunya wal akhirah haka ibn azar yake shi'umcin zunubai yana iya sarye saurota maka da arzikin duniya da ma na lahira Allah ka tsare malin ya ci gaba da cewa wa'alam annaka in amarta bi ma'ruf to kuma ka sani ya kai mai wa'azi ko mai karantawa idan ka je kana kokarin umarnin mutane da kyakkyawan aiki wani haita an munkarin kana hana su yin mummuna farubba man harafta ila shar to ka kiyaye karka je ka karkata zuwa ga wani sharri wasarat nafsuka zuciyarka ta harzuka wa atadaita ka wuce makaɗi da rawa kai tarba musu kaulasan kana ta kafirta su kana fasikantar da mutane fa yakunu ma afsatta akthara mimma aslahta sai ka je kana wa'azi zai zama abinda ka lalata yafi abinda ka gyara kai gyaran gagga azbinawa duk abin irin wa'azin da tarmi da yake a ce duk mai kaza kafiri mai kaza shedani ai ta irin wannan wa'azi irin na da sai ga ya kore mutane daga gane gaskiya ne kun ya jawo su zuwa ga gane gaskiya wayin kunta li qarabatika aw li dhawi jahil aw li bi sultani wa aqamta al hisbata ala dha'if al jahil in ya zama kuma zaka kare mutuncin wani makusancinka ko wani mai daraja ko wani shugaba sai ka yi wato aiki na kama aikin dan sanda shine al hisba ala dha'if al jahil akan wani mai rauni kuma jahili dunal qawiyil alim dan ka kare wani mai karfi kuma malami faqad asaita bidalika to ka saba wa Allah ta haka kai zalunci wani jahili ko wani mai rauni ka taimaki wani mai karfi ko wani masani dan a hada zalunci wancan wa in asaita li nafsika fi inkarika haifu nila minka fala budda laka fi amalika min an takuna halima yace in zaka dauki fansa game da kanka wajen yi ma wani inkari a inda aka ci mutuncinka shi to sai ka zama kana da haƙuri in ba haka ba za ka ɓata aikinka duk sanda za ka yi magana a madadin kanka kuma an zalunce ka ne ce to kai ƙoƙari ka zama kana da haƙuri a cikin magana in ba haka ba akwai yiwuwar za ka wuce maka da rawa wala budda fil kulli min al ikhlas duk wadannan abubuwan da aka ambata al'amru bil ma'ruf al intisari li nafsik al intisari li ghayrik yace to dukkan yi su dan Allah qala Allah ta'ala Allah yace wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din su mutane banu isra'ila kenan da ake magana akan su ba a umarce su ba illa liya'budullaha sai dan su bauta wa Allah mukhlisina lahu ad-din suna masu ikhlasin addini ga Allah al-ikhlas shine zama duk abin da zaka yi kana yin shi da niyyar neman kusanci zuwa ga Allah da niyyar biyan aikin da Allah kana yin at-taqarrub ila Allah wa ada'u wajibillahi alayka kana yi ne don neman kusanci ga Allah kuma kana yi ne don sauke nauyin da Allah ya daura ma bawon shi mu'min sallah azhar da zaka yi kana yi ne kana so ta sa ka kusanci Allah sannan kuma kana sauke nauyin da ke ganka na mumini cewa in an kira sallah ka je kai sallah wannan shine ikhlasi aka san shi shine riya hunafa'a wato miƙaƙu akan addini ko kuma muhtafina an shirki wanda suka karkace daga barin shirka ila tauhidi suka tsaya akan tauhidi al-hanifiya shine addinin annabi Ibrahim kamar yadda aka sani wanda a cikin shi akwai musulunci mai tsarki da al'adu masu kyau irin al'adun da ya karantar tun daga kan haramta auren ya da uwa yin tsarki yin kaciya yin abin nan barin gemu duk waɗannan alfikar suna daga cikin abin da ake cema alhanifiya addinin annabi ibrahim da kuma almanasik ayyukan haji da ire-irensu kaga wannan aya tana nuni zuwa ga muhimmancin ikhlasi da yin aiki dan Allah kamar fadin Allah wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu tagut a cikin suratul nahl kenan hakika mun aiko da manzo zuwa ga kowace al'umma ka ce musu ku ji tsoron Allah ku bauta mishi kuma ku guje wa gunki da irin fadin Allah ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun suratul anbiya kenan cewa annabi Allah yake cewa babu wani manzo da muka aiko kafin kai sai face mun mishi wahayi cewa kai ma kai kira zuwa ga cewa abautawa Allah shi kadai babu abun bautawa bisa cancanta da gaskiya sai shi kadai wa qala ta'ala Allah kuma yace ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum su musulmai masu tsanantawa ne ga kafirai amma kuma masu rahama ga junansu ruhama'u bainahum suna masu tausaya wa junansu falyakun rifquka bil mubtadi'i wal jahili daka shi dan bid'a da jahili ka tausaya mushi hatta taruddahuma ammartaka bahu binini dan ka samu ka dawo da su daga barin abinda suka je suka auka mushi na barna bilinin cikin tausasawa da dan bid'a da jahili ba kausasa harshe ake akan su ba a kiransa ake da lin da tausasawa har su gane karka je kai ta barambarama kuna ta hana sa fahimta addini za ka yi ƙari ne ka karantar da su ka nuna musu waltakun shiddatuka ala dalil kafir tsananinka ya zama akan kafiri batacce ba akan musulmi jahili ko musulmi dan bid'a to wani lokaci kuskuren da ake samu shine nassoshin da ke magana akan kafirai to su ake daura akan musulmai 'yan bid'a da jahilai da masu son zuciya har yanzu sunansu musulmai domin karka daura musu nassoshin kafirai idan ka daura musu nassoshin kafirai shine zaka ga cewa kawaye gari kana tsananta magana akan su wanda kuma ba daidai bane wama hada malai ce tare da wannan farhamil mubtala mubtala wahmidillah alal afiya kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum ya ce to ka tausaya ma almubtala wanda Allah ya jarce shi kaga yanayin bid'a ko yanayin fasikanci ko yana ta wannan koyi da kafirai wannan abin da ake ta magana akai kaga musulmi yana ta koyi da kafirai to ka tausaya mishi ba wai zaka dauki gaba ne ka daura mishi ka dinga jan haushin shi ma sallama ka kyamsawa kana mai kallon arne ba ba haka bane tausaya mai zaka yi kaga ya za a yi adawo da shi kan hanya wahmudillah alal afiya kai kuma ka gode wa Allah da Allah ya tsare ka daga wannan fitina kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum sai istishhadi da fadin Allah da Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ya ku mu'minai idan kun tafi jihadi a bayan ƙasa to ku tsaya ku tantance wala taqulu liman alqa ilaykum salama ko as-salama duka akwai a cikin abin nan lasta mu'mina idan an ce kar mutun yazo ya mika wuya gare ku alqa ilaykum salama kenan ya mika wuya ku ce mashi ba mu'mini bane ku kashe shi ko alqailakum salama ya maka sallama assalamu alaikum warahmatullahi ka kiyamsawa saboda kaga kallon shi ba kallon ustazai bane wannan shi ma yana daga cikin jafai karka ce mutum ba mumini bane bayan yana maka sallama ko yana sallah dan yayi wani abu da kai ba ka sanan shi a sallah ba ka kiyamsa sallama shi Allah shine Allah ya ci gaba da cewa atabtaguna ardal hayati dunya kuna neman abun duniya ganima kenan fa inda Allahi maganimu kaseera sannan sai Allah yake cewa kadhalika kuntum min qablu kuma da haka kuke ya kuke da kuma da kuna koye imanin ku ba ku iya bayyana shi amma ba iya gane ku ko kuma kuma da kafirai ne Allah ya muku baiwa ka zama musulmai ko mun gane famanna Allahu alaikum Allah ya muku baiwa fatabayyanu inna Allah kana bima ta'maluna khabira dan haka kullun idan ka gona akan wata bid'a ko wani bata ko wani rashin fahimta ka dinga tuna kai ma akwai abin da baka fahimta ba hala wannan abin bizzati da ka baka fahimta ba har yanzu yana mauridi kai kuma ka bari ka tuba sai ka tausaya mishi kace oh har yanzu suwana ana ana wannan jigaran to ubangiji Allah ya dawo da su kan shari'a kaka ce mishi dan bid'an banza kawai ba zai taba fahimtar alkhairi da ke tare da kai ba domin shi wanda ya kawo alkhairin ba da haka ya fahimtar da mutane ba yana yana musu wa'azi ne da nasiha ya gaya musu gaskiya jibi dai annabi nuhu jama'a irin abin da yake inni da'awtu qaumi laylan wa nahara kuma inni alantu lahum wa asrartu lahum israra ya shiga ya fita ya bi su gida da daddare ya je wurin tarurruka duk inda ya gansu ya je maka sallama a gidanka ma ka fito ya maka wa'azi kuma duk da haka dukan shi suke zagin shi suke abin nan suna suna kareta shi amma bai musu irin abin da suke mushi ba to balazna kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya mishi kirari ma da cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da san al'ummarsa da san su ga yaga sun tsira da ka kai ma a matsayin ka na mai wa'azi to abin da ya kamata a gani game da kai kenan to bari mu saurara anan sai mu hadu a darasi na gaba insha Allah fa subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله